الرجيم من همزه ونفخه ونفخه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء النساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ خافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فعظوهن واهجوهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 26 ga wata na ramadan hijira shekara 1446 wanda ya dace da 26 ga watan uku 2025 muna cikin tafsirin suratul hujurat jiya na ga mun tsaya aya ta takwas wanda insha Allah yau za mu tashi aya ta tara kayan nan tambayoyin da suke akwai wanda ya kare na iya mun tambaya akan cewa ya halitta ko sun yi alama ana sallah shi ba sallar da yake yi amma yana ƙur'ani abu da yana karatu wanda neman ke karantawa a cikin sallah tambayar wani ya mai tambihi akan cewa ba a yin haka nan shi kuma ce tun da ba a sallah ba yake dai a takasai ma'anar magana yan wa ta kai ce matsalar karatun ƙur'ani in ana yi a shurara ina ga akwai cikin manyan malaman tabiyai akwai da ko abai bin umar haka a tabin abi raba wata ran suna wani iya karatu iya jan ƙur'ani iya kira da ƙur'ani wani ƙas sai su kuma wani tabiyan suna hira sai ta wani ce musu ala ta stami'ani fasatajibadin ma'ud me yasa ba ku su ku samu alƙawarin ala da yau ku samu rama sai suka yale shi kamar bari kamar su yake suka ci gaba da hirar su karanta ku samu rama ta Allah suka yale shi daidai su uku na mustabihi ana kira'a suna hira ka ce lesa haza kaza ina za ku sala a cikin sallah ne haka ibn kasir ana karatu ka shiwa wai za quri al-qur'an fastami'u antu adam ana jiko mana ne wai za quri al-qur'an fastami'u antu la qur'an to wannan magana cewa ana ku shiwa da ku a cikin ku ita suke kawowa kenan dole in kana jin qur'ana kira dole kai shiru to wannan magana aka yi ana magana ne imma cikin huduba ko cikin sallah ne yake wajibi ka saurara amma wannan kan wani gwada ta ku zo musamman ba da yanzu kuna mutum misali kuna shafa guda ko iya kame sa kira ko ya kirka magana ba ana samun gaban a kantin ka sa kira ko wani a kantin shi ya yi a kasuwa mun ce sun sa kasuwa a kan dole ne a kasuwa sa kira a wani shago ya ce dole ku ciwo za ku kuma magana ai ba wani bane ko kuma suna zaune sa kira a tsoron ka sa kira ya ce duka magana ko dole shi wara sun ba wani bane ta tafsir kudin tafsir da magabata kana gari da mahimmanci inda aka ce dole ka shurara wajibi a sallah ne da wani ba amma haka ta jira in ka so ya ka shura kai ma ko so ka tsaya ko ka abu abu kuma ka abu da ke maka da ba wannan ba wurin bane ba magana bace ba kenan inda aka ce wajibi ka shurara ko a kace a sallah da gurba ne sauran wurare kana da dama ka yi raka daban taka daban ce ka kira shi kana da dama ka suware shi ko da magana ce haka Allah ya wannan cikin tafsiri na tafsiri cikin tafsirin na araf wajen ayar ya sa zane bari sai wannan cewa shin an sharta wajen da kubula da sujud tilawa to magana an sharaɗi ne in za a yi tilawa ta karatun ƙur'ani sai an kalli kibla ko me aka yi karantawa a sujud tilawa to ita sujud tilawa wannan da suke suna na sai sabi haka da bomali babu bata da sharfin sallah sujud tilawa din halin da ka karanta karin sujada za ka yi tilawa kana kallon kin ruka da kibla babu sharfin kallon kibla kana da Allah bin ya kan ba ma ban sai yayi da wannan tilawa ba sallah bace ba ko ba Allah kai kana yin tilawa cikin Qur'ani kamar da yake cikin Nura ba sharfin kuma abinda ake karanta sujud tilawa sajada wajhi للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته كل يوم تبارك الله رب العالمين انا وانا شيء اللي كان سجد وجهي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ده شيء فتبارك الله أحسن الخالقين wanda shi abin karanta a shirya tilawa sai matace jirgin ya wuce hakwana goma sha hudu kwata maimakon da tana kwana bakwai cikin bayani da muka yi na magana hukuncin jinin mata a gamin farko mace jini ya zo mata da tsaya ya wuce al'adar da take da ta fara bakwai misali a za ta bi jini a gamba ya ga kafin a gamba horo kuma za ta bi jini kwana iyakar jini a zurgi a suna ba a zai malaman suna kwana goma sha biyar in kwana goma sha biyar ya yi jinin bai tsaya ba shi ne za ta yi wanka ta ci gaba da sallah da azumi wannan jini bai tsaya ba har watan gaba yanzu jinin bai tsayawa duk ta kenan ko a nan kenan za ta koma tsohuwar adata da kwana bakwai take shidda take abinda take na da a watan gaba su kurin za ta yi ta ci gaba da wakar sallah ta yi wakar sallah ta azumi a maganin warko don ya ƙara rushe zai ta ƙarfi masu yana malike a ƙarfa na uku a iyaka da iyakar jini a rage malamai kwana goma sha biyar ba kwana kuma ƙara ba kwana goma sha biyar ne in ya cika sai a yi wanka a yi sallah kuma a yi azumi ke ce a wata na gaba sai a dauki kuma kwanakin da ake da an yi tsaya ba sai ya mance ta hiya tsakanin a wajen raka a biyu ta salatu ta sirri tsanan ba magana barin ta hiya ko zaman hulko a nafila ba magana ta mutu ka ci gaba kurin za ka lafa wani misali ma ko na za a yi misali ya mance na fiye da nake ta ake misali ta bayan amsar a zuwa ko kayan a zuwa ta kafin sai zaka bi in tashi in tashi na ci gaba yana dawo ba in sallar salata raka ta raka ta hudu in ta jaya salama illa anan ya samu na kasa ta tasbihin da zai a bayan tayya shi ne bara kuma ba mu hankali ba ne akan barin tayya a nafila ta bar tayya da murku kana ice gaba kuna ka raka shi hudu kuma na kuma ba ka ne nafila ce sai idda ta mata da ta mutu tana da mijinta mata da mijinta ya mutu tana da ciki idda ta wulatul amal ajrun an da hamla kunkum wulatul amal allati wulatul amal ajrun an da hamla kunkum mata masu ciki idda su kurin aini abin da yake cikin cikin wannan shine a zahirin aya ta kumshi take shine fa'intar da ina ga abdullahi bin abbas yama wannan aya akan cewa sai ta yi wata hudu da kwana goma ko kuwa ta wuce ta alama ba ta iya tsarin ita aiwa wanda abu salama bin abdurrahman bin auf ya ce a'a shi bai da zafata ta abdullahi bin abbas ba duk ibn abbas ne ga matsayin bin abbas kuma na sahabi kun matsayin shi na magana da matsayin fi'u amma a nan yau ta fatawa wani yaro ta biyi ne sai da ya zama abu huraira yana zaune yaro tsaya a kan wannan aya shi muna ba sai ɗauka wannan aya wurin amal ta yi ɗauka a kan ciki kun yaro ce a da aya aya duk abu da yi ne ko ba bambanci to a nan abu huraira ya zaune sai ya caya ma ina ba ni gaskiya ina tare da ra'ayin wannan yaron in abu hurairah goyi bayan ra'ayin abu salama ya bar ra'ayin abdullahi bin abbas fahimta ce ta kan wata mas'ala a wannan aya to yanzu ana neman fahimta kan wannan aya dole a koma yaya manzo Allah sallallahu alaihi tushen magabata ne manzo Allah ya aika a ce yanzu abin da a tura cikin gidan shi a tambaye matan shi kan wannan mas'ala mai wa kana ina da aka tura gidan ummu salama ne akan ga rikici a masallaci tsakanin ibn abbas da abu hurairah da abu salama da musulma shi ne yaron sai akan mai suke wata mace ce ta ayu mijinta ya mutu ƙasa da wata abin kwana goma abdullahi bin abbas ce dole sai abadin adale ne ko da wata kwana goma ta kare da kuma ta ayu mabbata tsari da aka wata kwana goma abu abu salama ya ce a tunda ta ayu ko wala ta ahmad azmin an zana kula wannan sun ta ayu kun ta kare ta ce ai wannan ya wakana kasa wata mace akan wance da mijinta ya rasu a kwana arba'in ta ayyuku kuma wane mata ilimin mata ma annabi da barama annabi arama kenan daga annabi ya dan ya alama ya tsaka da wata hudu bana goma kenan na ayyuka ya tsaka mun wannan aya bi idda wata ilimin ce an ce idan yana makara aka ji girin binnewa iya makara aka yi jinkirin binnewa to in ta ayyuka kare ita haka Allah ce ko la tun amal ajrun min inda kuma da kuma kuma da mutum ajrun da kuma ayya bane mutum ne kuma in ta ayyuka kare ba sai ta wata fara goma wannan shine mutuwa takakka da nasu da suke magana kenan ba na sai an shar'anta addu'a da luga maliya ba luga ya to luga da ce wai shari'a magana addu'a ba da larabci ba a sallar magana ɗan wa mas'ala su magabata kamar da yake cikin da karantun mutasar halil iyaka mas'ala karanta addu'a bil ajamiya ita da qadir bil arabiya an karanta yin addu'a da wani halshi wanda ba larabci ba sai amma sai ta yi wanda ya iya larabci ta shi abin da ke mana kuma shi ma ta yi makaruni kuma ba ta yi masala ba ta ba annabi ya ce masala ba ta yi ba ko dole ya kayi dan uwa masalar addu'a mun da suke doka addu'a kamar dan kana kai bahaushe ko wani bada ko wani wani dan kai magana kan magana shi a lokacin da mutum ke roƙon Allah ya addu'a ibada yake ba a kula da harshen shi Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza Allah ka yi kaza Allah wanda yanzu kana ibada ne ba kana hira ba da halin da kake kai bai ba kana addu'a ne kuma ka ga sai magana ne akan wanda ya iya larabci larabci yayi kurum amma kai ba kai larabci ba ko larabci na kan gurgu ne ba jawai larabci ne ma a hanyar da kake garaba wajen neman alheri eh larabci ba da zai kai gurgu kuma na kenan dan haka ba wanda ya dora ma dole akwai adar ta zo asar na annabi ta kadar da amma kana da bukata wajen Allah Allah wani abu ka kare mushi Allah wani abu da ke musantawa kaza kaza ko abin da da wani wani ba wani matsala ba mu ce maka ruhi ba mun da kar aka ce dole kai kai da laluci babu wani na bukata wajen Allah da ya fi karo ka amma akwai addu'a suna karo ka yi da suna shi amma ina da bukata wata matsala da ta shahe ni ba ta balle ne ba kuma ce da laluci kun balle zai kai da tun kaga to kenan shi aka yi balaru da shi sai balaru kaga ba yawo kenan haka ba kenan sun magana suna magana ne ga wanda ya da rabbi ya yi larabci shi kuma magana ke ta haka babu hara ba duk masu ba sai mawar bauta mana ta radio ba ku kafa filar ta bace inda za ka yi izuwa da malam a ina aka ce zalla ba ta bace kowa ya ce ma haramu ne babu shi ma ta mace makaru ne ta ga wanda ya da larabci ne kuma shi ne matsalar amma a sai ba su lafi da laifi ba ta kiyar bane ta ta kuma annabi ya rubuta mana wurin sujada wurin tsawon da karshe annabi sai ya cewa fa amma rukuku fa azim fi tarab wa amma sujud fa ijtahidu fihi bi du'ai fa qanu al ijaba lahu nabi ce a sujada ku yi tafi a rukuni a sujada ku yi kokarin kawo bukatu a sujada wurin da kuka tantanta kar an ba addu'a cikin nan da nan masalaucin ka da ruwa ka ga Allah ta gaba ina ba gaskiya bane a takaice a halittar addu'a a tsakanin a cikin sujada ko ban tayya ne ta karshe sallah tsakanin gimshiƙe da ake magana kan shi kuma wannan kun kan ta jisi ana sabbin suna cewa mutu da tsar da koran koran ma ake kuma da mutu suna mutu sun tsawon ta karin gimshi guda biyu ta suke koran ma ake ina fitar da akwai a hana kina ta kai ce an ce ɗan ba ba wuri ba da lura rashin wuri in dai akwai wuri bai halitta a yi tsawon tsakanin gimshiƙe guda biyu me gaban inda su suna cire sahu ko kuma cire sahu su bai da su kuma na bayani a daga cikin ba a san tsakanin ginshiki guda biyu ko ga ana yi kwaka ya kwanci mu wannan ya wuri ne babu wuri a kan laruba ba ta kaya ko wuri da ya san mu bayan ginshi shi ne shi ne zai da sunna Allah ta yi Allah ma bisu Allah
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما Allah subhanahu wa ta'ala na mana umarni sauran jama'a mana idan aka hango wata jama'a biyu ƙungiya biyu ɓangare biyu na musulmi na masu imani suna yaƙar juna ana haɗa to ku saura ‘yan kallo da boko cikin abin fa a silifu bai noma ku yi ƙoƙarin ciwo kan matsalar a gyara tsakaninsu a yi ƙoƙarin gyara sulhu tsakanin waɗannan ‘yan uwa masu mara a nufa da sanar ke cewa sahabai in shirye da ku a kan akasar musulmi da salata wa zakata duka da zai ku za su shirye da ku abin da ya fadala a kan sallah da zaka da kaza da ya jero abin da ya yi su da ta su da mai shi ne sana za ta bayyana gyara tsakanin musulmi an ana cikin rigima abu ya ɓaci ya alƙadar da musulmi ya yi darajar sallah da azumi da kuma sallah ya yi su daraja saboda su abin da ke zama jibu na tsara da wani da sun da tsakanin mutane wajibi ne an gada suna tsakanin mutane mutum da mutum ne jama'a da jama'a ne gari da gari ne haƙƙin ne kasan mu ɗan kare da wani ciki mai ƙoƙarin sasanta wa'annan jama'a ta masu imani wannan sai Allah ce fa in baga ce dama ala kufara mun zo mun sulhu an koma an zama sai a cikin abokan faɗin guda biyu sai ɗaya tashi ita da karan hanci ya zo yorore ya kawo hari ga ɗaya to yanzu mun yi namu sulhu ya ƙiya shi wannan ya kawo ya ƙiya ya karan hanci to Allah ya ba mu umarni mu sauran faƙatilu lati tabbi hatta tafiya ila amrillah mu sauran ne mu bamu da wancan wanda ya haƙuri aka zo aka kame hari sai ya magamu sai mai maganin wancan ɗaya ɗan ta'adda amma wannan shi ke ake cewa kenan duk da musulmi akwai nasi na suna tabbatar da farkon musulun na cewa sai babu musulun su so wa ƙisalu hukuka zagin musulmi fasikanci ne kuma ya kashi kafurci ne wani daga cikin hujjojin da ake cewa kufur dun kufur akwai kalma da annabi ya mata suna kafirci amma ba mai hujja ba mutum daga cikin milla irin ta alfin nasab sukan kabila ko dangin mutum ko ra'ayi ya ce kufur na na na da tsana ne na kuma bin kufur abu da yake mutum da kafirci ne gaba akwai kalmar nasab magana suka to kenan kaga akwai abin da ake kira kafirci eh da kuma kawunci ne amma kawunci ne da mutum da cikin addini ta gane da to da cewa wata cikin hujja ga shi ne yanzu nan Allah ya magana cewa wani za su kai mai mulina kungiyar bitan su ya ka kaka da su da ya fa asali ne bai kuma mun su ta bani ta ta ta ta ta ta ta mai mulina jama'a ta ko ne Allah Allah ya rawa su da imani da duk da shi ne amma wannan sunan da imani iya tare da su وتأتى من المؤمنين تشهد المؤمنين مثلا والإيمان إرهاب سنة الإيمان بيرقل سنة الإيمان يجب dan haka ko ta magana yake musulmi ta huce ne idan ta huce ba irin nan da ba suna musulmi ya tare da mutum ina cikin kurafai da mutane suke daukowa ya tsawon ra'ayi su kawo akwai yin kawo da mutum ko ya su yace ne akwai tasiri su mutum to wannan daga cikin mutane ga ko cikin sai bukari akwai tabbata da yana sanan annabi sallallahu wata rana annabi sallallahu yana kan mimbari rajuma ta hudu ba sai haka bin aliyu ya tare da shi sai annabi ya kalli hasan sai kalli mutane ya kalli hasan ya kalli mutane can sai ke cewa innabi ne hada sayyidun ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين نبي يتي وانا كان عوا يقول هذا ya ce shugaba ne shugaba ne kuma ya wata allah zai sulhu allah zai haɗa kan ta hannun shi za a samu sulhu tsakanin wasu manya-manyan jama'a masu girma ta musulmi iya yaro iya cikin arzikin da magana iya cikin tsaron yaro bayan shekaru da wani maganar saman shekara tara sun zamu ce da zuwa kan yi da wani bayan haƙari ba su kasa don tuni an shiga rikici na shugabanci tsakanin bayan kashe usman bin affan sanda abin da ya wakana kashe usman bin affan an samu matsala ta rushe fahimta kuma su munafukai sun shigo neman kawo rigima akan halifancin ali bayan dai ali amin mubaya'a amin mubaya'a su bangaren muawiya ganin muawiya shi ke kusa da usman affan yana ga yana da haƙƙin neman jinin usman da aka kashe suka nemi ali ya bada waɗannan wanda suka kashe ali ko suka kashe usman kan tare suke da ali a wancan zamani to ga ali bai da mutanen suna da ƙarfi da su suna da ƙarfi ali bai iya kama su mai kasu to wannan abin da ya sa su ba su ɓangaren amawiya ci gaba da neman haƙƙin usman abin da ya kama musu wa ali baya yan sham wannan da rikici ya yi tsohon rikici ne da ya jima ana rikicin tsakanin bangaren ma'auya da bangaren ali har da bangaren da sahabai za mu ce wanda dai fitina ta shigo ne har aka shi wasu kan wannan magana tun ali alin ma ana nan dai alin aka shi alin bayan shi ta da wani abu ana rikin wanda yanzu ali bayan ali hasan aka ba shugabancin musulmi ma'auya iya can bangaren ma'auya a kan shugabancin shan to a wannan shekarar hikimar allah an yi kashe da duka su gawa sama an yi wani mugu shiri da abubuwan bugawa hassan bin ali iya shugabancin bangaren masu goyon bayan bangaren guda na hijar bangaren ta ali isa kaje sauran sahabai can bangaren can gaba an zo ana gurin bafatawa kullum sai da cuta ma hassan shawar kai wannan damuwa aka ba ta fada da ba kan banda da zai fa da ma banda da yawa shi ya ko wani biya ke yawa ana riya wata shugabanci ba shi ne shugaban wani bangaren ko da ce ya yarda zai ne akan shaka yau da bayani zai karka daga shugabanci ta bangaren jarki zai ne shugabanci gaba da ma'awiya ana kai ta amul jama'a abin da ake kenan kuwa bayan tattaunawa dai shugabanci da ake yi wa gaba da wani fitar ce tun kashe usman ba a samu haɗuwa ba gaba ɗaya sai a wani lokaci ta da abin da ake zango tun a can shekaru masu yawa sai ce muku musulunci a Allah subhanahu ta'ala komi ya san da komi kuma shi da yanzu sai yanzu abin ya tsaye bayan abin an ƙare tun da shiga tunisa da ko Allah ta wannan abin na ba shi ta talatin mata kwaro abin ya zo wannan dan wannan yaron da ɗabe gwada shi ne sauran dokar musulmi gaba amin jama'a da wanda shi ne ka ta musulunci a allah ya san komi kuma shi da komi to kaga a nan annabi ta yi allah zai haɗa kan wasu jama'a ta musulmi masu girma na musulmi kaga amma ya yi wani haushin mutum yana a taƙaice maganar akwai aiki na sunan aiki ne na tsawarai za a ce mutum ya aiki ta wuce amma zai yi rida wanda ya karanta da mahimmancin an aka hango fitina tsakanin musulmi ka a kyani a yi ƙoƙarin sulhu shi ne don sulhu ne ma zama lahiyar ya sa Allah ce idan an yi sulhu fa in ba idan kuma ala tukura in ɗaya ta zalunci ta haukan ɗaya ku sauran fa ƙaƙi da ta tabi hatta take al'amuran da ita wata zarar da suka ya a gaba a yaƙe ta har ta komo kan umarnin Allah na sulu da aka fa in fa'a in bayan an fafa ta ta gaba da ni ta dawo ban ta sha wuya ka ce ai a musu kuba ka kai da su ya gama da su ba su ya fitina ba ai mun gama da su a'a an har suka dawo fa aslihu bainahum bil adl wa aqdidu kuma in har suka dawo kasu ba ku haushi ku ce ai na kasu in sun yi ba da Allah ta inda sun dawo mun sun tsakanin su kuma da adalci da ku yi ko adalci Allah ta maka adalci na lamin su ce kaga nan duk da kai lai sun dawo a ƙarfin yan uwa a yi ƙoƙarin gyara na zaman fitewa ya da zaman fitewa mun zaka yawan musulunci duk da yawan musulunci musulmi kullum musulunci bai san zubi jini ya dubu hatta musulunci da shi aka hana da jihadi bai ka jihadi jihadi jihadi akwai barazana ka addini akwai taurin kai ko yadda ake zuwa ana bajira mutane abu da ko musulunta suna yi gwamnati kudu a kan shugabanci ko yin wani matsala wuri da yawa su yaƙi aka bar ɗan garin shugabancin garin ba ku bata komi ba ku kada ba ta shi jini ko ba ta jini kowa ba ta jini ta kowa ko ba ku rafu ba ku bata komi da zai kun zama komi kun zama yan komi wannan shi ne ta fara kamar ku irin suka kiyaye to yanzu tun da sun ba a cikin dole da ne to yanzu za ku ba da wani haraji jizya kenan sai a ɗora musu wani kuɗi da ya dace su biyar dole islamiyya a duk a shekara su fata kaza kaga na akwai ƙara dole mutum da kari kuma da rage musu kari sun zama kuma ɗan biyu to su doka har su doka bayan wannan kinki musulunta sun gibe jiziya mai kenan a sun mutu ka sun mutu jiran barazana da addini amma haka kurin ko a ci a ji a kawo kashe sai an sun ji a jira ya jira musu mun suka sun da an tsare shi ke zan sun zama yawa na haka mutunci bai zo ba kuma zai zuba cikin mutane ko duke mutane a kan mutane abun bayan buɗe maka nan zai zama maka cin ni ɗaya iya kan irin maka mutu ɗaya ɗaya a raba kowa ba yi suna aka diba mutu ko addini wannan mutum shi kanan tana mai kansa mutunka rifkin da suka ba addini ba sun kora annabi da garin sun kora sahabbai sun kace wasu ga shi ga su a ƙasan shi kowa da shi gina ma ya kama kowa a yanka kowa ma na sarrafa jiyan su afuwa ba wanda aka ce biye shi ba wanda aka shi kuɗa illa wancan na kasu wantar wani mutane da aka tsidde ku ba ke nan su ka hanyar abu ganin sun su gama da shi in wata kasar annabi ya tankari wane da sun ita da wane wanda an ce musulmi suna gama barko musulmi suka samu yawa da shirin ya irin wannan ya gama barko da sun suka samu abun gwaji suka ci su ma na abin shi ɗan ya samu aka mu ma yau a yi mun tsari tun da dama za mu ji zama yaƙin su mutum dubu da ɗari ga za yau su ma wajen dubu goma sha biyu ka ce abin waye wa mun tsari kuri da yaƙi shirin yaƙi zaɓi Allah mutu wani jarabawa da Allah shi a sarfu kasa tafi bula don su kuma lafiya lokacin kuke kuke ba makin yau wa yau ku Allah ce yau ma bai yau kuma haka da abu da ku yau ku bai maganin kuru Allah mutu jarabawa a zuwa wani yankin aka mutu ta akan sa dai musulmi kuma gashi suna watsewa suna kan annabar kai a nema kanin hari sun watsi domin a ce a nan su hawa da su kawo harin gwanne ne wajen yaƙi da na biyar shigowa wani kwari a ce sun kwanta sun an buskar duk cikin kwarin a kwana duk suna suna da kuma ta mahalaba ne annabi ya ga tsakin kwarin tun da kowai na kwan kibiya kwarin fafafafafafa da mashi abin ba su alfima a cikin suka rikice gaba daya annabi ma duk wanda suka bar shi sai an jama'a kurum da rashin abbas ya yi tabo shi tabo suna suna gudu annabi ya tanka ya ce ana nabi da kazi ana ta abu mutashi ana nabi da kazi sun ce annabi sai annabi annabi sarauki tabai suna gudu suna suna ce amma annabi sun ka iya kutsawa ya ce ni annabi Allah ba kariya bane ba ni ni da abu mutashi ya ce da kuma sai abu da ba a mu a take sai annabi abu ya zahi annabi na bayan ya dubi abin ya yi nisa annabi ya kira ya kira tabar mulkin da annabi musulai kamata kamar da tsaniya ya ta ya ta tsara ko a zuci na kuma gaba ɗaya kuma tun karo a sake gammo kuma gaba ɗaya nan da aka kace dai abin dogo Allah ya ba musulmi nasara ta dama mai yanzu kuma Allah sama nan yake ba kuma sama nan ba shi wanda jagoran shi jagoran hawazin sai su dubara wani abin dubara ce dan a yi tsaya a mutu kurin sai ce in za a mutu yakin kowa kai bar dabba shi a gida da abin da gida da dukiyar da dabba ka ba komi dan kowa sai an ma kudin ma an yi mutu gida ba dan ba kuma gida kenan dan za ka kare dukiya to aka hudu dabbobin gaba da aka hudu diya ba wuce dubara ce dan mutum ya tsaya kare yaki dan kare abin shi ko to ta ce yaro shi ne kuma da ke shi kuma yace yaro a wannan jama'a wannan ba da bara mutum kakka yarda wannan ba ta ba wannan ba ta a shi da kuma kaga shi ne a samu komanda suka ce a sun kai na komanda shikenan a shekwa ne ya mugu dabara Allah ka musu da a take ne da aka zo wannan yaki yaki ya ci su an samu muke ba a samu a wannan dabbobi raƙuma shi anan annabi ke yawa tun guda raƙumi kyautar raƙumi da ne irin wasu wasu gomu sun sannan mutane maka ka samu da za ka samu da gumi gujuwa mun zo daga saman jirgin ba in wancan raƙumi da ne kan shi kan ka gabo su ko annabi ya ji hankali manyan manyan mutane su tuwa ne manyan mutane ne a maka suka fi mutane da ma ba annabi ka ba su kyauta sun san ba dukiya muke nema ba ku sun ce ba dukiya ba ta gaba ba eh an san ji hankalin mutane sai kira babban kawuri ya tuwa ne an baka dari a wani abu da zan waye shi kai abin da ba imani ne ga ne imani shi kenan ke san a shi musulunci ba duki annabi ba duki ba shi ka ga duki ya ce sai ka tashi amma ga su ne a dawo kuma ya ba kuma su ma ya ba duki da yawa mun abu ya ba shi duki da yawa kuma ga duki ya dubunnai ya kuma da shanu da abakai da komi da Allah ka karabawa dan wa aka ce nan nan ko mun gana an je annabi ya tsaye jira da dan kwanaki ko sun zo tana dama a bakan shi ne dama ba duk da fito ba to yanzu kai makara bayan annabi ya jima a shi rana to kan daga baya sai suka zo bayan an raba komi an raba mata an raba duk an raba lalata kuma makara amma da abu annabi ya kiran duk wanda yake da iya da ba da mata wasu a ba su hannu shi ne aka ba su duk aka raba musu da ba da mata wasu duk da zai kwasu masu musulunci a takashe alamun musulunci ba duk ya saka ba a haɗa kan mutane gane addini sai da akili kuma ba dukiya ba sa da mutum kasa da fitina ma sa da bai ba mai fitina ma dukiya annabi ya gane mutum yana fitina ya yi bashi ma annabi ya ce ce annabi wani annabi ya wuce kyauta ya bi ba wani ba yanzu ga rasulun layi duk ka da wani ba ka ba wani ba kuma wani mai imani ne ma annabi ta kwada can su ne ko ya shuru ya ce rasulun wala wani mai imani ne gudan ta hana shi amma da ke cewa na kan yi kyauta in ba wasu in hana wasu ya ce wanda na hana na yi san shi a kan wanda na ba ina yin idan jan hankalin mutane ke musulunci ba dukiya ba ya sa gaba a a san haɗa kan mutane a ta yi a gane addini shi ne kamar kowace haka ba dukiya ta ba ba to za nan allah ce kenan fa in fa in wannan tsawaye ta sake dawowa fa a shirihu bai noma yusulu tsakanin bil adalci ba a tsakanin mutum ku yi adalci tsakanin إن الله يحب المحسنين لا يسمى سعادتي إن الله يحب المحسنين لا يسمى سعادتي ما لا تجبا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون نعم الله إنما المؤمنون إخوة na kalmi ala inna ma kuma ai hakar ɗan uwa wantaka ta hakika imani shi ne jiho ɗan wantaka ta hakika ta imani hotar imani ta ce gabar ta hotar nasara duk da cewa muna magana hakika da haiki mai girma imani shi ne gabar komi duk da cewa kawulci bai ɗauke dangantaka nasara magana dan yan wataka ta jini tana nan bada ishin imani bai ɗauke dangantaka amma dangantaka ta addini ɗan wani addini shine a gaba akan ɗan wani addini akan wani jini kai ɗan wani addini shine a gaba akan ɗan wani jini ba addini shine gaba da komai babu ɗan wantaka ta kware kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya wannan ya rasulullah ya da dangi suna zarra zarra suna tutar da shi annabi ce ka ci gaba da kyautu da musu kai allah bai gushewa iya tsaro a kan su kuma kamar suna cin garo shi ne to ka nufi a yanzu annabi ce ni kai na da annabi ke cewa ƙwarai shawa ƙwarai shi ya ce suna galla zamani ina ba su haƙƙi na yan wannan dangantaka na yan wannan ya ce zan ci gaba da ba su zan ci gaba da kyautu dangantaka mu ta ta zan iya kenan maganar zumunci daban kawunci ne don dan wanda kanin sanya kowa kawuni ne dan gargajiya da addini ba wacce kaji ba ba dogar shi shi da gargajiya a iya na akwai da amfani dangantaka tana nan mu'amala tana nan da wani in addini ne gama a nan kakan ne gama da shi kuma in addini ne gama sai kashe shi ma a wani amma wannan dangantaka tana nan kuma ruwan haɗa a wasu da tafiya sun wani jirga a nan da ya ba da kyauta wata wani abu a suna yi ma'amala kwarai gaskiya haka na mata sabai da dangin su mushrikai wannan shirka ba dangi ba da ta ta ji illa za a zama wajen mama mutum ya kashe uwanshi ma ko kashe da uwanshi da wanda yawa za kana sabai su kashe su kashe uwa zama da hannu da hannu yana amma wani kasa ce a gaba kenan na Allah ce dai ina mana wuri da suwa yan masu mummune na kila su ne ma'ana mummune yan wadaka ta imanin ce a gaba ta ce ina mana wuri da suwa mummune su ne suke yan uwan juna na ka fa asiri bai na akwai ku ku gyara tsakanin yan uwan inda abin da ya gito mana kyau a yi kusurin gyara shi wata kula ku zuci tsoron allah la'allakun turhamun dan a cikin wani sam sun da ya kai ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم illa wani amsar sura tana karkar da wuri adab na tsakanin da annabi tsakanin da zamantakewa na mu'amala kai da kullum Allah yake kiran masu imani da musu kashe ko hani la ya sakar ƙaunin min ƙauni kada wasu mutane su rika ma wasu mutane wasu izgiri da zolaya da shagantaka da rere wannan kuni manyan gari wani manyan gari kuma ga iya ya gari iya gama da kuma ta kodi a baya ko a kafada iya gama kana da alamar yiwu yiwu ma dai ya san daga cikin matsala amma ko kuni manyan gari ka tana san a nan ta izgiri ne ba wata wani zikri kana wani yawan yawan da wani kun kushi wani dan ya dadi kana kada kada ka san yawan shi zaka mutum da wani abu na zolaya wanda ka san da abin ya san kun zolaya da su shine kai ya ce da abin shi kun tilgi zolaya ka wani kaka mishi sala ce yake ni kana ka share na shi sai ya dai kima wajen Allah na'am mun san ne cewa rubba ash'as agabar manzub al-abab da ka san da labarin nan sai nawa ne ce da yawa ga shi bai tabara kayan bawar kayan bawar da shi bai su ba mai kyau amma na ce inda ta shi kowane za a milo mai kyaure da kuma rabuwa ba a turo mai kyaure ba kowa bane ba kai kima cikin mutane mace wallah inda zai yi rantsuwa ga Allah Allah zai kuma da shi ma'ana ya rantsuwa ga Allah a kan mutum abin da zai ce wannan birni wannan yau birni ya yi kaza wannan birni ya yi bala'i wannan birni kowa ya yi kaza abin kuma ya yi irin su suke rantsuwa Allah bai bar su kafara akwai irin mutane na almuhimmi da ke nan kan tarihin mutane kuma ana ga mutum gashi kima kai da zaka ta a wajen Allah ya yi da rayuwa dan kana ci karatu da kai yawan karatu fara karatu ya ya ka tsoron Allah ta san kada ne amma yin kima wajen Allah dan Allah bai yake bane ko na tara ma da jini hadisi dubu nawa fikir nawa ilimin ilimin na kudin musul na gani bar wala da wannan wallahi kan mutum mutum wannan to bale yawa bale yanzu ilimin zamanin wannan sai ga mutum kun shi da abin shafe kai kun ilimin a ce iya da kaza ma da jini hadisi dubu da alfahari ilimin usul ne yake ayo don da wani kun shi yayi wani abin ke ji gurin kun da saki damuwa an gidi ba rayuwar shi sai kullum ta iyalai shi ta ibada ta karbi iya ran professor a jami'a wallahi akwai su iya professor ne ma magana ma da professor a jami'a amma da an gidi ba ibada shi ida shi ma mai shi Allah jiro yanzu wannan wani ɗan fitirin shi ma ɗan firma ne ma zama shekara farko ce maki a wajen Allah ya shi kima ke nuna bijiyar wani bijiyar jami'a amma da ta zaba ma ya shi kima a wajen Allah ba ruwan da farko ke shi ta haka wani ba ruwan Allah da wani tarin kaya aiki kuma ya tari yan wani sahabbai su tafi ɗawar sahabbai wallah ba da yau su suka kama kima wajen Allah ba yau ne wani ba da yawa muka kwada mutum guda yau ta karanta habi da rigar da magan kuma kwada da shirme ne kuma sabon da kima za da aiki aiki kuma imani da aiki imani da aiki da abin da ke wata ke aiki ke abu su ba haka bane ba wallahi ne muna da salim ne mawala abin hujjafa abu ya zai a wajen abin da ke tsakanin na abu zai lama ya zo suna gudu suna barin gudu kai sai suka ce salim bangaren kauka a samu ce ni zai ka samun ƙwar'ana zai ka samun ya ce ni ta bangaren samun inda da ƙwar ina marcin ƙwar'anin ta allah wani rafa ina marcin ƙwar'anin ta bangaren samun inda da wajena shi ya gama za a yi matsayin shi matsayin shi ƙwar'ani a samun inda a wajen shi duk da wata yara ne gaba da ya kawo wasu shi da ciki ya kawo wanda ya mutu a wuri guda daidai gudu su gaskiya da aka rubuta ni tsaye da tafi da cewa ya ce za mu tsaya musu sura goma sura goma aya goma kai aya goma za mu karanta ce sai mun tsaya ba mu ci gaba sai mun tsaya mun kiyaye haddace ta sanin ma'anarta kuma ya za a yi aiki da ita haka ta nasi shi na kusa da wani cewa inda za ka ɗauko marasa sabai sai ne zai gasa da yaɗa sabai marasa kaɗan ne marasa da ya ɗauki da sahabi wala ce martin ɗan gaba ɗaya ce wala da ya ɗauki da sabata yawa mafi da kima su jirgin musu da kima su kuma addinin Allah yake kima su kuma addinin Allah yake da ɗan abin da suke da shukura su karanta su aikata ba su karanta musu alfahari da abin da karanta aiki aiki Allah ya shukura da haka yanzu kare na mutum don ka yi shi ilmi kai shi wani wadata kai shi kaza kaza a ba haka wani ba sa na alaƙa da Allah ba Allah ya ce la ya sakara ƙaunin min ƙaunin aka a yaku makararru kan wasu mutane maza kuwa wasu ɗan wasu mana izgilanci haka wala nisa min nisa haka sun ma mata tsakanin su ta mana mata suna gabar wajen wa mata ɗan wasu izgili to ko mata tsakanin su kan su ɗawa ɗan wasu mata izgilanci dare ne kalmar an da ta dare ne ce ke ce kaza kaza kaza tsaron su din dai hannun guda ne ya ce wala tarmizu a kusa kuma kakuru da aibanta yunan ka ga wata wani abu da bata mai suna aibanta shi bata mai suna ko na mutunci shi gidi da kuma mutunci shi na kakuru da aibanta da yunan wala tana hulun da al'ada kakuru da jiya ma yunan ku laɓin ba kirayen suna na hasa laɓin ba marasa ke masu mu akwai suna da yawa da mutane hasa ana da shi ba su hajji ba su hajji a gaban mutum sai bai na asan dai ka ce ba a manta ce da makawai kuma hajji a gaban shi lakabi mara kyau mai cewa mara kyau ba na saka lakabi amma a ce lakabi mun mara kyau tunan mutum zai so ko ba wata gaban shi yadda wani mutum shi na Allah da wannan yawan jefa lakabi da ce bi isa da sun fi so ba da kai ma tur da irin wannan mutum na almusan so sunan mara kyau lakabi da an ana da nan ka rika wa mutum sunan mara kyau bayan kana imani imani imani Allah Allah Allah wurin wannan sunan an ce a wancan zamani tsarin al'adar lakta mutum guda iya lakta mai uku wani biyu uku wani ko da kuma duk sun shi zuru haka suke wani al'adar kamar da kamar na al'ada a wancan zamani da Allah ya kashe ya hana wa mutane lakabi mummuna mata laka lakabi ba ta kalmuka lakabi ba lakabi mara kyau ai ban tabbaci da akwai za a wata suna sunan da bai su a zawar sunan an san akwai wani abu da ake aiwanta wani kina lakabi mara kyau mummuna lakabi ake mana shi ne Allah to wannan kashe da Allah ya mana tun daga wani izgilin magana laƙabba ya ce wa mallam ya duk wanda bai tuba ba da irin wannan jifin laƙabban wannan daga izgili da abokan ɗin wa masu imani ba wala isa hu zalimi wannan ma masu tuba ba suka ci gaba da wannan hali da Allah ya yi wa'annan su ne a zalimi Allah mana kajiyar da zalimi يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن لما ذكر أن عليك ما إيماني لا ثبت لما إيماني Allah ce ya kuma masu imani ku nisanci da yawa daga zato domin yawaita zato wani daga cikin zato laifi ne nan ya ta magana wani domin wani in har kana zaton tabbas za ka faɗa duk da ce ɗabi'a ɗan adam ba mai haka shi ɗabi'a mutum yanzu da zaka da kuma sa ranka kaza da ka ji ba ko ranka kaza da kuma wanda da ya mutunci a nan aibon abin da aibon tawa akwai za ka yi zato kuma ka yi aiki ka yi hukunci akan ta cikin haɗa ka yi hukunci akan zata yadda tunani kuma ka yi rada abu amma yawan da mutum sama kaza kaza amma ka yi kuka turi sai ba ka tabbatar ba za ka yi tunanin ka zama da kyau ga wani to amma kar ka sa abin a kurin suke ka kama shi tubun turi da ka yi zaton kaza ga wani kuma ka yi aiki da ta mara kyau ga shi da yau da ka mutum zato na da wani misali wani abu da yawa kana tabbas na abokin abokin yan tim sai abokin ɗaya sai kira ɗaya wa ba da ba da jima da ba sai mai waya wani shi Allah tsohuwa ta bata lafiya na yi na da Allah ka samu kun shiga kun kun kun da bari ba da samu Allah ka saka ta ce to shi ke ya ci shi sai ya ji ya buga ya buga shi aboki ya buga ya buga da samu ba me sai ya sai samu tashi yanzu shi abokin in yi gida ake shi ba su nuna ta kaga wannan shi ke sallo masu gaba da kenan shi yanzu hau da kishi matiri sai yanzu dan dan ma wai mutunci ba ma ya taimaka mun ba dan maka shi mai kai ya ce wai shi ma yake ta mai yake sakin tuke shi yake sakin tuke shi ya ce wai shi ma gaba ya ma bai san ma magana ta gaba daya shi kuma san musulmi masu da ta gaba da ta gaba sai bayan ya kare ta tattara ta ne kata kata wani ya ce ki abin ta gaba wallahi na yi na yi musamman ba sun sai da kun na ga maka kuma haka ne ya ce mutuncin shi ne abinda ya tsare shi kuma allah neman yanzu ba da mulki sau ne sai da ya kada kudu su zan zara da su kasa da mugun da su da tuwon ya sa ɗaya kuma gaskanta abu ya da cire mutunci shi kuma da gaske yake abokin da gaske na ke ba haɗe a yan wani mun zato ba a hana mutum tunani kuma da ke sai ta kawo shi ma an harbi na cewa al'umma ta al'umma ta Allah da kama ta da da magana masu kan sufa ta ta kalmata amal Allah da kama al'umma ta Allah ce da abin da zai ta mata ko in ta aiki ta fadi baki ko ta aikata wani shi ne kun daban kenan mutum zai zato amma kakka yi hukunci kan zato zana kenan kakka hukunta mutum ka yi hukunci ko da magana mara kyau ko da hukunci akan zato da kuma aranta amma mace zato da biya ta ta mutum sannan Allah ya iya magana kan wannan zaton kenan yawan zato dan kuma yin zaton aiki da zaton in da yawa zai auka da cikin laifi ya ce wala ta jasusu kuma kakku ta jasusu na ta jasusu binciken rayuwar mutane kwarmatu ɗaya ku bincike yake ruwa bukar gwamnati ne ya kawo nan sarasara nake cewa in wakilin musulunci iya san rayuwa cikin nutsuwa cikin son juna ba a kan gurɓata zamantakewa fitowar bukatar musulmi ya kawo in gana sai yake cewa iyakun wazan فإن الظن أكتب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ana son rayuwa nutsuwa san juna da aminci rana ka cewa ina muku kashi da barin zato zato shi ne mai kiryan magana ya ce ina muku kashe kan ku tafi a tajassu an ce binciken rayuwar wani wanda sai aka samu za a fara biya hakuri ko me yake da mutuka kafin zaɓi da zinaga ya canza mota ma da mota da lafiya da zai ce sabuwa mana zai kira da ya canza mota yake ko da bari kuma zai kwaje ta sabon wuni wuni sabon wani ko ba wani abin da yake ba ya kamata ya sa shi ne aka bincike shi na wanda shi ne na wuwa shi ne duk yan wani magana akwai da jinsu na ɓangaren hukuma hukuma ko ɗan sanda sun samu wani abu mara kyau suna neman sanin gaskiyar magana an ce akan neman gyara kare shari ga al'umma kuma ana kan ana ba shaba nan bincike ne ake a ga wani sun sai da kwanakin wani mai tambaya akan cewa wani jami'in tsaro ne mai jami'in binciken su mai bashin labari akan yankan gida da ake ta san mafiya barayi sun suka sato dabbobi a gida ake yankawa ya tabbata satar dabbobi ta yawa suke tambaya suke tambaye shi rahoto a kan wasu masu irin wani aiki na ce gaya musu ne gaya musu ba matsala ba ce ba kare wa al'umma ne kare dukiya suna da kare kanna da al'umma su zaga al'umma wani abin ba na ga wani yakar iya yankawa kuna da al'umma su kawo da ku zo lokaci kaza suna zawa na suke yankawa a wuri kaza ya musu eh mun abu da wannan aka yi mu nawa aka samu irin wannan abu bincike ne ta asiri zai abu da balin kan da sun zama tsaro daga sai bincike suna bincike matsalar ne bincike matsalar take za a gyara ta barawo ne da injina barawo ne barawo ne da gidaje don ba mutu ba a samu hama kama a samu wannan mutu ɗaya ta kawo a jinjinawa kan gina muka ba labari ba magana ba tsaro in sun bincike ba a nan nan bayan karakara suke ba wani ɗan nan wala ko ko sai a ta da gudu ba ta ake tarawa ina magana da aljanu a shi ba mu da aljanu kun hikima ce me yawa kana ni ba zai da kashi shiga mutum da aljashi bayan an gaba ta ne ta yi tara mata yake suna taruwa kurin da a ce kudi ko su kai ba ita sai muka dauki wata mace aka biya ta take tsirje wurin da sunan ta mata ke ƙarshe dai a shan abu dogo ne a mai yau kada ƙarshe da a gano ya ce mun shi mun shi daidai sallar isha an yi sallar magariba za a isha suna ciki suna zamane a ji wa an sallar da kuma limami ne alama aka sallar idan limami ne alama aka yi tashi sai zace sallar to ma da suka dawo sai suka zama so polisai ne da ya suka zama da ya rubuta a shi kasan sai amana wa kawo a yau ana ana gudun ka kawo ji ka ka zo ji ka ka zo sai ko ya ka ran da cikin ka tana kamar kuma cikin ka tana ashe ba fa aka saka haka da cikin ka nake da ne an sa wani lafi cikin ka kasa daga saba nan an binne ta shi daga can akwai wani da ke magana daga wani daki ka rinka zo shi a can yake shi ke magana yace kafin ya dawo mun tona mun ga waya in ta tsaye mun ga mikro mun ga duk suka kuma zai gaba daya duk suka tashi gaba daya mala ya ce sallah ya limanci dawo zai suke da suka wa'ida man waya dama kuma turo mala ya dawo ya taraf suka ɗauki watan ramun da burkin da wawon duka suka ɗauka sai da gudu kabon an ce mutum ni ma ka tafi ji sai suka kenan bincike yan wani yan alkhairi ne wallahi abin ka ba ta labari da kyau alakin gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh